إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب والباب الأرض يطهر بعضها بعضا كسا ونورينا تركك ونوري ina ma'anar wannan maganar kenan za mu ji to dama abubuwan da ke tsarkake tsarki da su shi da ai da ruwa sai mai shi kasa ko قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن انس قال حدثنا محمد بن عمارة ابن عمرو بن حزم عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي عن أم ولد عن عن أم ولد لإبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وتتمي أم سلمة تتي inni imra'atun utilu zaili tace ni mace ce ina tsawaita tufata yana jan kasa fa amshi fil makan al qazib ina tafiya a waje da yake da kazanta fa qalat sai tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yutahhiruhu ma ba'dahu abinda ke bayan shi zai tsarkake shi hadisi sahihi ne to ma abin tambaya anan shine fa amshi fil makan al qazib ma ma'ana kazanta waje da yake da kazanta kazanta ba sharadi ne zama najasa ba ko najasa kazanta duk amma najasa kazanta ce ba haka bane ba hal duk kazanta ne zai zama najasa eh yawon baki kashi kake sha ko 24 hours in kai sufar da shi ya zama kazanta ba za ka so ma kafa kanta ba ta taba ki ko ba kazanta bane ba to me ake nufi da kazanta anan najasa saboda me saboda eh eh eh eh قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل اليشكري عن ابن أبي حبيبة عن داود بن الحسين عن أبي سفيان عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله إنا نريد المسجد فنطأ الطريق النجسة ko muna muna zuwa masallaci sai mu bi inda hanyar da akwai najasa wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al ardu yutahhiru ba'daha ba'dan ko da yake wannan hadisin da'ifi ne ضعيف لي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن بيتي إن بيني وبين المسجد طريقا قذرة tsakanin da masallaci akwai hanya da akwai kazanta قال فبعدها طريق انظف منها yace to bayan kazantar akwai hanya ko wacce take tafi tsafta qultu na'am sai nace eh qala fa hadhihi bi hadhi wajen tsaftar zai tsarkake wajen kazantar to har yanzu dai kazanta aka ce ba a ce najasa ba ko eh nassi ne fil mawdu'i ko zahiri ne zahiri ne ko babu musafahatil aljunub babin da ya zo mutum na da janaba a yi musafaha da shi mutum yana da janaba bai yi wanka ba ya halatta a yi musafaha da shi ya halatta a yi hudda da shi a yi magana da shi a gaisa da shi a zanta da shi a tattauna da shi za mu eh a yana da janaba da shi sai yana da janaba eh ko in wani ya sani ba eh a'a mutlak to gashi ne قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل ابن علي عن حميد عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وترانا سيدنا أبو هريرة تفيا سيهد سيمز الله يهدلش أكان هنيا تكي مدينة وهو جنوب halin kasancewarsa yana da janaba الضمير يرجع إلى من؟ إلى أبي هريرة فانصلى ففقده النبي صلى الله عليه وسلم شيء سلا ليجني هكا سيقول يجي جدا سيوانكا سيداو فلما جاء قال أين كنت يا أبا هريرة manzo Allah ga mu hadda Abu Huraira kuma bamu gaisa ba ina kuma ya shiga ne da ya je wanka ya shirya ya dawo sai manzo Allah ce ina ka kasance ne ya kai Abu Huraira qala ya rasulullah yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama laqitani wa ana junubun ka hadu da ni alhalin kasancewa kuma ina tare da janaba fakaritu an ujalisaka hatta aktasila sai daga bai dace na zai na zauna da kai ba sai na je na yi wanka bai dace na zauna kusa da kai ba ko mu gaisa na yi musafaha da kai ba sai na je na yi wanka faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama almu'minu la yanjusu wata riwaya subhanallah إن المؤمن لا ينجس ai ajiyar da kisar da zogo to ya halatta ai musafaha da shi kenan a zauna kusa da shi kenan cutar kusa birni ba ta warkewa ai ajiyar da matsalar take sai na abu huraira ai kun ga ya fito da maganar gasfili yana tare da janaba bai yi wanka ba sai fito za shi unguwa ne za shi sai burodi ne za shi sai menene ya fito da yana tafiya a hanya ba wanda ya san mai fito da shi yana tafiya sai ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da manzon Allah ya ganshi shi ma ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kan manzo Allah ya ankara ina Abu Hurairah Abu Hurairah ya sulale ya boye ya ya shika ya je gida yayi wanka sai ya dawo yace Abu Hurairah na ganka dazu ina ka kasance ne dazu yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama janaba ke tare da ni sai na sheka na je gida na yi wanka ba na son na zauna da kai ko mu yi musafaha da kai saboda darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hannun manzo Allah sai manzo Allah ce subhanallahi abin duk abin mamaki sai an kawo subhanallah subhanallazi asra bi abdi laylan min an fahimta ya manzo Allah ce subhanallah har kai ma ka fahimci wannan kuskure innal mu'mina tunda an samu fahimta da kuskure to la budda min at-tawkid da babu wata da babu wata mas'ala ta fahimtar kuskure sai a ce al-mu'minu la yanjus amma tun kai ma Abu Hurairah kenan ka fahimci haka to ga sai hukuncin yazo bit tawkid innal mu'mina tabbas jahir lallai babu ko shakka mumini baya zamowa najasa yace innal mu'mina la yanjus la hayyan wala mayyit in yana raye ba zai zama to in ya mutu fa eh innal mu'mina la yanjus wannan hukuncin ya shafi ya shafi mumini ne a raye ko har a mace ya aka yi shafe shahar a mace eh la hayyan wala maitan kai ka kaddara shi eh na eh ma'ana mutuwar bata cire masa sifan imani bai yana mumini a raye ya mutu a kan imani yana mumini a mace ba haka bane ba to in kuma ya zama najasa sai a ce mu kawo shi mu ajiye gaba kuma mu yi mishi sallah zai yi muna yi mana najasa sallah to me manzo Allah ya tsawata ma Abu Hurairah ce Abu ka fito da janaba tare da kai kana tafiya ya tsawata masa ya halatta mutum ya fito ya duba wasu bukatu sannan ya koma gida ya wanka kenan ko ko lalle ne sai ya yi wanka tukun ya fita eh eh ba lalle bane ba yana zamowa wajibi akan shi in lokacin sallah yake shine ba zai yi sallah ba sai yayi wanka yanzu ya zama wajibi akan shi tashi yi sallah eh yayi wanka wankan wa- yin wankan wajibi ne amma lokacin yin wankan fa ah, in lokacin sallah ya kama to yanzu ya zama mishi wajibi ya tashi قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا يحيى بن سعيد جميعا عن مسعر عن واسل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيني وأنا جنب يزبا كيسا أبو هريبة نيكو حذيفة كينا yace manzo Allah ya fito sai ya hadu da ni a halin kasancewa na ina cikin janaba fa fahidtu anhu sai na kauce na silale na koye sai na koma na je gida fahtasaltu sai na yi wanka thumma ji'tu sa'annan na dawo na sake dawowa fa qala malak sai ce me ya faru ne ya akai qultu kuntu junuban ce ai da ina tare da janaba ne قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا يجوز أي تبس مسلمي بايا زموا نجسا إن المؤمن إن المسلم لا يجوز فأنا جربا باتا سامتي زموا نجسا هاي لا فا أه نفاسي فا تبو akan dogara kan me hadisin na Aisha laysa haidatu fi yadik wani hadisi ya miƙo da kansa ta taba kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana haila manzon Allah yake shige da kanta kuma yana karatun alqur'ani صلى الله عليه وسلم إن المسلم أي كل مسلم كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا إيه بينهما عموم وخصوص عام كل من وجهه الله إيه. باب المني يصيب الثوب babin da ya zo mani ya taba tufar mutum قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة ابن سليمان عن عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار عن الثوب يصيبه المني يتنا تنبي سليمان بن يسار إن مني يتبت يا زأي أنغسله أو نغسل الثوب كله za mu wanke inda manin ya taba ne ko tufar baki ɗaya za a wanke ta qala qala sulaimanu ya sulaiman ce qalat aisha yace ce aina na aisha radiyallahu anha ta ce kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yusibu thawbahu fayaghsiluhu min thawbihi yace ai mani na taba tufar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya wanke inda manin ya taba ثم يخرج في ثوبه إلى الصلاة سألنا يسكى والنري يجي صلى وأنا أرى أثر الغسل فيه إنا كلن أنا مؤمن إنك وكيد باب في فرك المني من الثوب ba wannan in mani ya zama danye kenan amma in ya bushe kuma fa na na aisha ce sai a kankare shi in aka kankare shi kenan wajen ya tsaka qala haddathana ali ibn muhammadin قال حدثنا أبو معاوية قال وحدثنا محمد بن طريف قال حدثنا عبدة بن سليمان جميعا عن الأعمش عن إبراهيم عن حمام بن الحارث عن عائشة قالت عن كربونة عن عائشة الله كرمته داتشي ربما فرقته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده تجي سودي وانا كان كرمني daga tufar manzo Allah tace da hannuna صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن حمام بن الحارث قال نزل نزل بعائشة ضيف وانا باكو يسوى كوجنا انا عائشة الله كرمت الدا فأمرت له بملحفة لها صفراء تتشي قال تبا أباشي يا باكو فاحتلم فيها سيما فركي أتكن تفر فاستحيا أن يرسل بها gari sai ya ji kunya ya aikata bagga shi ya mafarki a ciki kuma ni ya taba wa fiya atharul ihtilam faga masaha fil ma'i sai dauki tufan ya saka cikin ruwa thumma arsala bi hasan yace akai mata fa qalat aisha sai aisha tace lima afsadta alaina thawbana ya aka bata mana tufan mu an baka tufa ka je ka sai ka ka soma a cikin ruwa ka jika mana ka jinjika ka kawo inna ma kana yakfihi an yafrukahu bi isbihi ai ya wadatar ya kankare maniyin da yatsansa rubbama faraktuhu min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi isbi'i tace ina kankare maniyi daga tufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yatsa me amfani me bambaji tsakanin wannan hadisi da na farko akwai bambanci ko babu eh menene bambancin eh a ba shi ne bambanci ba الحديث الأول يحتمل الخصوصية والحديث الثاني فا eh na farko ai magana ne game da sallallahu alaihi wasallama na biyun kuma fa a ashe dukkan mani hukuncin sa kenan babu zancen khususiya a nan alaisa ka zalik ba a fahimta ba eh don har fada take lima afsanta alaina bana ya ka bata mana tafan mu ai kan kare ba niyyar kawai za ka yi eh قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لقد رأيتني أجده في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحده عنه ce ina ganin mani cikin tufan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in danye ne sai na share shi in busashe ne sai na kankare babu as-salatu fi thawb alladhi yujami'u fihi ko babu as-salati fi thawb alladhi yujami'u fihi aw taqulu babun as-salatu fi thawbi alladhi yujami'u fi wai tufar da mutum ya sa ya sadu da matarsa zai iya yin sallah a cikin wannan tufar eh eh eh da muka karanta zai zo ko ya an wuce shi ta ce tana kankarewa in aka kankare kankarewa fa daban da wankewa in ka kankare abu gari zai ya tafi wajen ya yake akwai alama shi ke tabbatar da cewa mani ba na jisa ba ne sai dai za a gashi ya zama kamar kazanta ke amma ba na jisa ba ne eh ai me ji da bi kenan ko a wajen maliki mani na jisa ne ba haka bane ba mani ba na jisa bane ba wajen malikiya ba to abin da yasa ba shi yasa wannan maganar dole ta yi masa nauyi sai a hankali ko sunnan dau iya daukar ta sai a hankali abin da yasa take da wahalar dauka ba ita ne ke da wahala ba ta zo ta tarar da kai kan wani abu kafin ta ɗauke ka ta zauna shine sabon aiki an fahimta da muka zo karfe biyu ko karfe uku masallaci ba komai kowa ya shiga shi ya zauna ai da yanzu mutum dubu suka zo kuma suna son su shigo masallaci ya za a yi ko ba wuri ko ko a fitar da wanda ke ciki sabon zanen su kowa kafin suna ta zo ta yadu ya yi nisa a cikin a cikin wayansu ba za a mutu ya abin nan fa matacce ya zama nijin sake na الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه قال حدثنا محمد بن رمحين قال أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة أم حبيبة ما تم الله صلى الله عليه وسلم كنا بنت أبي سفيان معاوية كما ابن أبي سفيان كان انتني قوانتا زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه يتمي كون وسكويرسا manzon Allah na sallah a cikin tufan da ya sadu da iyalansa ya sa ka sa mutum ya sa tufa ya sadu da iyalansa ko mace da da zaninta su sadu da mijinta aka gama ba abin da ya samu tufan za a yi sallah da tufan ko ba za a yi ba qalat na'am idza lam yakun fihi adhan in babu wata kazanta da ke tare da za a yi sallah a ciki in akwai kazanta ko ba sai a kankare in na kankarewa ne in na wankewa ne sai a wanke قال حدثنا هشام بن خالد الأزرق قال حدثنا الحسن بن يحيى الخشني قال حدثنا زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito kansa mai albarka yana digar da ruwa gashi alama an yi wanka ruwa na saukowa fasalla bina fi thawbin wahidin sai manzo Allah ya sa riga guda tufa ɗaya ko ya yafa ko ya saka ya mana sallah mutawashshihan mana ya yafa shi ne ya yafi bihi qad khalafa baina tarafayhi ya saba tsakanin gefen sa guda biyu falamman sarafa da manzo Allah ya idan da sallah ya jiyo qala Umar ibn al-Khattab sayyidina Umar sai ce ya Rasulullah tusalli bina fi thawbi fi thawbin wahidin ita manzo Allah karka za ka yi mana limanci kuma a cikin tufa guda ɗaya kala na'am ya ce e usalli fihi wa fihi ai qad jama'atu fi eh zan yi sallah da shi kuma da shi na yafa na yi jima'i sai kuma me ya za ka yi ha dama musulunci ba ka je ka kashe musulunci bane ba daga nan ka zama musulmi ba to dole ka ba haka bane ba sai na umar ya je ne ya aka yi musulunta ya je za shi sai kuma ya zama shi ya zama kuma ya fi kowa kishin addinin musulunci ya ce ya maza Allah riga ɗaya ka sa ka zo ka yi mana sallah ya ce eh kuma rigan ma kwaya ɗaya sai da na sadu da iyali na akan ciki sannan na zo na yi maka sallah ko za ka sake sallah ka ne ko za ka eh a to ya za a yi قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن يوسف الزمني الزم الزمي وقال وحدثنا احمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا سليمان بن عبيد الله الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمره قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يتي وني متن يتنبي الله صلى الله عليه وسلم yusalli fi thawbil ladhi ya'ti fihi ahlihi mutum zai iya sallah a cikin tufar da ya sadu da matarsa a ciki qala na'am sai manzo Allah ce i illa an yara fihi shay'an fayaghsilahu sai dai in ya ga wani abu to sai wanke me yasa manzo Allah ya fada masa sayyidina Umar eh na yi sallah a cikin tufa ɗaya kuma sai da na sadu da iyali na a ciki wanda yake musun ai sallah da riga guda ashe a yi sallah da tufar da aka sadu da iyali zai fi shige masa duhu shine aka waye masa babu ma ja a filmasi alal kuffai ne babin da ya zo na shafa a kansa a kuffi guda biyu kuffi shafa a kan kuffi ya halatta a kan safa ya halatta قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن حمام بن الحارث قال بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه جرير بن عبد الله يباوجي yayi tsarki ya zo ya alwala da ya gama sai ya shafa akan hufansa guda biyu faƙila lahu a taf'alu haza aka ce kana shafa akan hufi kala wa ma yamna umi ita me zai hana na yi shafa akan safa wa qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu kuma tabbas na ga manzon Allah ya shafa akan safa me zai hana na yi قال إبراهيم كان يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة yace wannan hadisi yana burge su sosai sosai saboda shi jaririn ya musulunci ya sau ya musulunta ne bayan an saukar da suratul maida al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati qala hadathana muhammad ibn abdullah ibn numair wa ali ibn muhammad qala hadathana waki'un قال وحدثنا أبو حمام الوليد ابن شجاع ابن شجاع ابن الوليد قال حدثنا أبي وابن عيينة وابن أبي زائدة جميعا عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسها على خفيه منذ الله يا الولاء كما يشافى أكو خف صبر قال حدثنا محمد بن رمح, ابن رمح قال أنبأنا الليث ابن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته مزع الله افتزاقها فاتبعه المغيرة بإداوة وفيها ماء سي مغيرة يكيمشي هو سركي hatta faraga min hajatihi fatawadda wa masaha ala al-khuffaini manzo Allah da ya gama ya tsarki ya zo ya alwala sai ya shafa akan khuffi guda biyu ala haddathana imran ibn musa al-laiti ala haddathana muhammad ibn sawa'in ala haddathana sa'id ibn abi aruba an ayyub an nafi'in an ibn umara annahu ra'a sa'ad ibn malik wa huwa yamsahu ala al-khuffaini ibn ibn umar daga sa'ad ibn malik yana shafa akan kufai guda biyu faƙala innakum la taf'aluna zalik sai abla da umar ce ku kuna shafa akan kufi ne fajtama'a inda umar sai shi abla da umar da wanda yake ba musu sai suka hadu wajen sayyidina umar faƙala sa'adun li umar ce sayyidina sa'ad ya ce ma umar afti ibn akhi fil masjid ala al-khuffaini kai ma dan dan uwana fatawa akan shafa akan kufi فقال عمر في سيدنا عمر كنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نمسه على خفاف على خفافنا ايش mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna shafa akan hukum la nara bi zalika ba'sa ba ma ganin komai ga haka wa qala ibn umar wa in jaa fil ghaid ya bla da umar ce ko mutun ya kewa ya je ghaidi ne qala na'am yace yi قال حدثنا أبو مصعب المدني قال حدثنا عبد المهيمن ابن العباس ابن سهل السائلي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وأمرنا بالمسح على الخفين وأمرنا قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عمرو بن عبيد التنافسي قال حدثنا عمر بن المثنى عن عطاء الخراساني عن انس بن مالك قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر اجينا كسنتي تare da manzon Allah a wata tafiya وقال هل من ماء sai manzon Allah ce akwai ruwa وتوضأ ومسح على خفيه ثم لهك بالجيش فأمه manzon Allah ya shafa akan kufi kuma ya je ya yi ma sojojin limanci wa in kana sanadu hadha alhadith da'ifan قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا دلهم ابن صالح الكندي عن هجير بن عبد الله الكندي عن أبي بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين ya ce na ja shi ya aika manzo Allah kofi guda biyu baka kekiyar babu wata kala a cikin fala bi sahuma sai manzo Allah ya saka su thumma tawadda'a wa masaha alaihima sa'annan yayi shafa a kansu wa'annan hadisai sun tabbatar da halaccin shafa akan kofi to shafa akan safa kuma fa ya halatta ko bai halatta ba ya halatta akwai nassoshi da suka inganta a kan haka to huffi da aka yi yadda aka yi sharuɗan da malaman fikihu suka sama huffi sai ya kama kafa ba sa ba ya sagi a ciki bai kaza bai kaza ba duk rayuwar sahabbai ya saba ma wannan sharuɗai da suka sa suna tafiya abin bai wadata ba su sa safa suna tafiya yake kece ta kasa matukan mafi yawancin shi ya kama kafa za a yi safa za a yi shafa a kansu an fahimta babu fi masi fi masi alal kufi wa asfalihi babin ne zo na shafa akan kufi sama da kasa ko da yake hadisin da'ifi ne hadisan guda biyu duk da suka zo da'ifai ne قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوى عن وراد كاتب المغيرة بن شوبة عن المغيرة بن شوبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله وأن حديث ضعيف قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية عن جرير بن يزيد قال حدثني منذر قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يتوضأ ويغسل خفيه yace manzo Allah ya shige wurin wani mutum yana alwala yana wanke kuffin sa guda biyu wa qala bi yadihi ka annahu dafa'ahu sai tuku da ya hana inna ma umirtu bil mashi wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi hakaza sai manzo Allah ce ai cewa aka yi kin shafa akan kufi ba ce in wanke kufi ba min atraf al asabi la asr al saq wa khattata bil asabi hadisin da'ifi ne baya bukatan bayani babu ma ja'a fi tawqiti fil mashi lil muqim wal musafir to ya halatta a yi shafa a kan huffi ya halatta a yi shafa a kan safa duk abin da aka sa a cikin kafa za a sa takalmi har takalmi ya halatta a yi shafa a kan in za a yi sallah a cikin sa to yana da lokaci ko kuwa in mutum ya yi shafa shi kenan shi ne ce babu ma ja a fi tauqid fil mashi lil muqim wal musafir babin da ya zo na lokacin da aka yi ma wanda zai iya yi shafa akan hufisa ya yi shafa aka lokacin da a yanke masa in yana zaune ne a gida ko matafi ne in yana tafiya hukuncin shi daban in yana mazauni a gida hukuncin sa daban ala haddathana muhammad ibn bashar ala haddathana muhammad ibn ja'far ala haddathana shu'ba an al-hakami qala sami'tu al-qasim ibn al-mukhaymira an shurayh bin hani qala sa'altu aisha عن المسح على الخفين yace na tambayina na Aisha Allah ya kara mata yadda dangane da shafa akan khuffi fa qalat sai ta ce iti aliyan fasalhu je ka wajen Ali ka tambaye shi sayyidina Ali kenan fa innahu a'lamu bidhalika minni fa innahu a'lamu bidhalika minni ya rage darajar da na Aisha ya rage darajar ta فأتيت عليا فسألته عن المسيح فقال سنزو نجي وجن علي نتنبيش سيتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نمسح للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام yace manzo Allah na umurta mu mun shafa in kana zaune a gida ne yawmul walaila yini daya da dare daya awa 24 kenan in ya kai to shi kenan ba za ka ci gaba da shafa ba sai ka wanke sa'an nan kuma ka ci gaba da shafa an fahimta amma matafi fa an ba shi kwana uku yana shafa in ya cika kwana uku shi ma sai ya cire ya wanke kafan ya sake sakawa sa'an nan ya fara shafa kuma قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبيه عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن خزيمة بن ثابت قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثا ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسا yace da mai tambayan ya ci gaba yana tambaya da manzo Allah ya kara miki har kwana biyar قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت إبراهيم التيمي يحدث عن الحارث بن سويد عن عمرو بن ميمون عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أيام أحسبه قال ولياليهن للمسافر في المسي على الخفين قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا زيد بن الحبابي قال حدثنا عمر بن عبد الله بن أبي خثعم الثمالي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله ما الطهور على الخفين قال للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة قال حدثنا محمد بن بشار وبشر بن هلال الصواب قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد قال حدثنا المهاجر أبو مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر إذا توضأ ولبس خفيه ثم أحدث وضوءا أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة يوما وليلة وللمقيم يوما وليلة مثال كان زون جدا سيكي الولد لأسا سيكي شافا ينزو كافار شافا جدا إما غربا الولا تكاما ذاك شافا إشا حكا حقو مثل أصبع هر أزهر سي إلا أسر تاكي ويو وكاسمو yini ɗaya da dare ɗaya ke to daga nan shi ne za ka cire kafanka ka wanke sa'annan ka fara kuma shafa to lokacin da aka saka maka in ya kai kana da alwala shafan ya wuce kenan alwalar ta warware ko za ka ci gaba sayin alwalar ta warware eh za mu هل انتهاء مدة المسح يجعل الوضوء ينقض ينتقض اي in kai shafa misali ka tashi da ka saka dama sharaɗin sai in ka saka safan kana da tsarki kai alwala su ko kashi da ka saka safa din ka saka kafanka cikin takalmin ko safan ko huffi din to shikenan kai alwala ne ka saka har azahar ya kai sai alwalar ta warware sai ka sai kai alwala to daga nan za ka fara shafa yaushe ne muddar za ta ƙare sai azahar sai gobe azahar in ya kai ka samu yini ɗaya da dare ɗaya kenan to in lokacin ya kai alwalanka na nan ba ta warware ba za ka ci gaba kai sallar la'asar da wannan alwalar ko ko a alwalar ta warware eh sai in alwalar ta warware sannan za a yi maganar shafa kenan ko to da ya sa hufinsa ya shafa a kai lokacin sallah ya kai sai kwabe hufin ya cire hufin ko safa ya bar kafarsa zai yi sallah ko ba zai sallah ba a yi ba zance warwarewa ke yi zance abin da kai shafa a kansa ka cire ba kan kofi ba kan safa kai shafa ba sai ka cire ka kwabe safan ka aji sauran kafan eh asalin me ba ku fahimci tambayar ba ka sa safa kai shafa a kan safa da lokacin sallah ya kai za ka yi sallah sai ma ka gaji safa sai ka cire ka aji yi sauran kafan ka da ba kai mata safa ba shafa ba eh sai sake alwala to in mutum ya yi alwala sai ya shafan kai kuma kan shi dusu ma ne gashi kafin a tada ikama kuma shi aski gashin duka eh to me yasa nan zai sallah wancan ba zai ba ba zai mayar mai ba eh mhm saboda me ma'ana yanzu ka ce intiha umuddatil masu yankudu lodo na yankudu in mutum ya yi alona sai ya shafan kansa kuma dukkan gashi ne bai taba fatan kansa ba kafin a tada ikama kuma ya ce kai da allah mai aski zo ya aski mishi kan baki ɗaya zama mai kwalkwal kenan ba ko gashi ko daya zai yi sallah haka ko alwalarsa ta warware ko sai ya shaki shafan kasa eh kowa kare sai ya shaki safa ya shaki shafa eh saboda me saboda abin da ya shafa man baya nan eh ina ya bar lamba to ya shafa abinda ya shafa kuma ya ɗauke shi ya zubar alwala ta riga ta zauna in yi shafa a kan safa kafin a tare da kama shi cire safan ya ajiye sai ya san da shi in ya shafa a kan takalmi ko safa ko abin nan ba babu ma ja fil masi bi ghairi tawqiti babin da yazo na shafa akan safa ba tare da an sa mishi lokaci arba'in shi da sa'a ko kwana uku da daren su ba ko da yake hadisin da'ifi ne wannan hadisin farkon da'ifi ne قال حدثنا حرملة بن يحيى وعمرو بن سواد المصريان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبأنا يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد ابن أبي زياد عن أيوب بن قطن عن عبادة بن نسي عن أبي عن أبي بن عمارة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى في بيته القبلتين كلتيهما درجة الشيما كده أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمسه على الخفين يا مزال الله زين شفاء كان خفي قلابي قال نعم سي مزال الله قال يوما قال ويومين يتي يوما يني ديا يتي ويومين قال لا قال وثلاثا حتى بلغ سبعا قال له وما بدا لك يتي يني ديا ko biyu ko uku har kwana bakwai sai ce yadda duka ga dama sanadin da'ifi ne wannan sanadin ko قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا هيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن الحكم بن عبد الله البلوي عن علي بن رباح اللخمي عن أقبة بن عامر الجهني أنه قدم على عمر بن الخطاب من مصر يأتون قصر مصر يظهر سيدنا عمر فقال سيتي منذ كم تنزأ خفيك يتي قال أنا وكي تشري خفين كي سافا قال من الجمعة إلى الجمعة ساتي قال عصبت السنة kwana nawa kake shafa ya ce daga juma'a zuwa juma'a ya ce kayi daidai ka dace da sunna eh mana satin ya shafa zai ya bar shi sati kenan ina mana asabta sunna kayi daidai babu ma ja fil masi alal jawrabaini wannan alaini babin da ya zo na shafa akan safa da kuma takalmi قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي قيس الاولي عن الهذيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين حديث صحيح mun karanta shi cikin abu dawo da tirmi ce manzon Allah ya yi shafa a kan mai safa guda biyu da takalma guda biyu قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معل بن منصور وبشر بن آدم قال حدثنا عيسى بن يونس عن عيسى بن سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن ابن أرزب عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين قال المعلى في حديثه لا أعلمه لا أعلمه إلا قال والنعلين ya halatta ke wannan matsaloli akan safa yanzu huffi yana da wahala sai ka je saudiya za ga mutanen kasar rasha dama su kasar su akwai sanyi za ga suna saka suna cikin masallaci da shi su yi sallah in suka fita shi su saka cikin takalmi da wahala ka same shi sai ka bincika amma safa fa ga safa ko ina duk safan da ka saka kafa ka ya halatta kai shafa a kanta tana da kauri ko ba ta da kauri matukan kafar ka ta shiga ciki saboda sassauci aka yi maka ba za ka san darajar wannan ba sai in ka zauna kasar da akwai sanyi sosai to za ka ga darajar an baka yini ɗaya da dare ɗaya da yini ɗaya in matafi ne kwana uku ɗin nan za ka ga ji daɗin wannan abin da aka yi mai madina kowa duk kowa yana shafa a kan safa har awa ashirin da hudu to wani irin takalmi an da alai shafa a kan takalma guda biyu to kuma mutum zai sallah ba zai kome takalman ba ko zai sallah da takalman ne zai kwabe su in yi sallah ta yi eh yaya in yi sallah ta yi ko ba ta yi ba babu ma ja a filmasi alal imama babin da ya zo na shafa a kan rawani yaya to eh baka taba ji ba kenan eh duk matsalolin da suke samun masu ne tsarin da malamanmu Allah ya saka musu zaliri suka tsara mana a kasashenmu duk kasan afirka in za ka fara karatu lahallar kawa'idi lahallari ishmawi izziya risala a ƙarasa da muktasar ba ka ba ne ba to su wayannan littafin kana in kana karanta su ba lallai ne ka ji irin wayannan maganganu ba saboda su ma tsarin da suka fito to sai ka gamsu ka gama gamsuwa da wayannan to sai ka zo ka ce ai yanzu sunna ake yi bari a nemo hadisan manzon Allah za a karanta kuma a kashin gaskiya su ne abin da ya kamata a fara da su duk wani littafi na fikihu duk inda ya da daraja kada ka kuskura ka hada shi da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam darajarsa ita ce ya fahimtar da kai ya za ka fahimci hadisin manzo Allah amma ba ka hada su daidai ba ba balle har ka ce in hadisi saba da maganar mazhabi a ajiye hadisi ba karamin kuskure ba ne ba karamin kuskure ba ne kana karanta su ne dan su taimaka maka ka iya fahimtar hadisin manzo Allah ko alqur'ani na alqur'ani amma har ka dauka littafin fikihu da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk ɗaya ne to kai kuskure ka tabbatar da cewa kana da sauran jahilci tare da kai an fahimta an fahimci littafan fikihu ana karanta su ne dan me ba wai dan karan kansu ba fa ba su isa su yi daidai da hadisan manzon Allah ba inna ma ana ana bin su ne don ka iya fahimtar me manzon Allah yake ne akan haka in aka samu sabani ga abin da manzo Allah ya fada ga abin da suka fada sai ka aje magana suka ce radiyallahu anhu Allah ya gafarta musu rahimahullahu subhanahu wataala ga abin da manzo Allah ya fada shi za a dauka duk da ma aje ma da'u kullu qawli tare da cewa ana karanta lahallari ishmawi izziya da risala a jihar muktasar a wajen fikihu a wajen luga kuma fa me ake karantawa مقامات الحريري شعراء قنطراني طيبة الغراء باك بني با يا مطيع ربه لا يتبع النفس الهوى باك بني با حد إشرينيا ما كرن سكين لغة إشرينيا عند أكي كرن شيء إن كان يزي تمكا دعوا كل قول عند قول محمد فما آمن في دينه كمقابل to amma ba za ka iya hankalta abin da yake nufi ba kenan eh sai daga baya kuma ka zo kayi nesa sa zuwa ce maka ai mai shiri ne shi ma sunna yake haka yake bin sunna da zai ce wa ma sahha anhu min hadithin fadin bihi kai ne lokacin da kake karantawa ana fassara ma kalmomi ne na lugha ba a fassara ma sunna a cikin ishiriniya ba a ce ce da'u kulla qaulin inda qauli muhammadin fama aminu fi dinihi ka mughamir ba sunna ba ce wannan ba bin sunna bane ba باب ما جاء في المس على الإمامة قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسى على الخفين والخمار يجب أن الله يعيش فأكا خفي ولا بيو هكا كما أكا روي قال حدثنا دحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والعمامة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس ابن محمد عن داود بن أبي الفرات عن محمد بن يزيد عن أبي شريح عن أبي مسلم مولى زيد بن السوحان قال كنت مع سلمان فرأى رجلا ينزع خفي للوضوء إتنا تارد سلمان سيقول متين ينا كوبي خفي سبدا بيدوزي الولاء فقال له سلمان امسح على خفيك وعلى خمارك وبناصيتك فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار وأن حديث سند ضعيف قال حدثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد العزيز بن مسلم عن أبي معقل عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وعليه إمامة قطرية yace manzo Allah ya alwala kuma yana da imama da aka aka saka ko aka taura shi daga kasar Qatar fa adkhala yadahu min tahti al-imamati famasaha muqaddam ra'sihi wa lam yanqud al-imama ya manzo Allah ya saka hannunsa ya shafa bai kwance rawanin ba ma'ana akwai an shafa kan rawani akwai aka ɗaga rawani aka yi shafa a kan kai sai abuwa tayammum sai abuwa tayammum kenan ko to za a zo a fara taimama an gama da shafa kenan saura taimama اللهم اجعلنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم